أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ‘yan uwa masu kallon mu da sauraron mu ta kafar yada labarai ta bumfirai muna muku gaisuwa ta addinin musulunci a yau muna sha bakwai ga watan ramadan litinin kinan hijira ta manzon tsira manzon rahama annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam daga makka zuwa madina shekara ta 1443 wanda ya daidai da 18 ga watan 4 miladiya haihuwar annabi isa dan maryam alaihi salam shekara ta 2022 muna cikin tafsirin alkur'ani mai girma a jiya mun tsaya a aya ta wato aya ta 50 da shidda zuwa aya ta 57 a cikin suratul anfal a shafi na 184 a yau da yarda Allah subhanahu wa ta'ala za mu tashi akan wannan aya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shine jagora gare mu cikin wannan karatu da za mu gabatar Allah kuma ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljannar firdaus al'a'la ta kasance mu kuma mu da mu da ku gaba daya alaran mu Allah ce fa in ma tathqafannahum fil harb
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون na'am kamar yadda muka ɗauki alkawali a cikin wannan tafsiri da muke gabatarwa na watan ramadan mun kawo almusallasatul lughawiyya kuma muna ɗan tsakarwa cikin alfuruqul lughawiyya mu ɗan faɗa sannan kuma ya akwai wata mas'ala da kamata mu ɗan ci wani abu akan ta mu ce sai mu shiga cikin tafsiri to cikin furuqul lughawiyya yau za mu ɗauki kalima ta asafa da asafa'u in mun ce asafa muka yi alif jam'u safatin an gane ko shine wato jam'i ne na safatu da larabci an ka ce safatu an ka kawo ta'un yana nufin as-sakhratul malsa dutsi wanda ke kurman dutsi mai tsananin karfi shi yasa Allah ce inna safa wal marwa min sha'airillah asalin safa da marwa kinan duwatsu ne as-safa'u kuma shine wato al-khulu min al-kadr abinda ya wato rabu ko ya wofinta daga gurbata abinda ke tatacce shi yasa ake kiran soyayya tsakanin abokanan juna as-safa an gane ko daga safa yasfu ne shi yasa ma zaka duba in ka diba akwai maqsura ta ibnu turaid idan dalibin ilimi ya karanta ta zai gani kalmar da za ta zo da alif da wadda ba ta zuwa da alif aljada in an ka ce aljada sun ka ce al'atiyya ita ce kyauta ko kuma almatarul am ruwa wanda sun ka haɗe kowa da kowa har da dare an ka ce mai game ko ina ko mai game duniya in an ka ce aljada'u an ka kawo alhamza tare da shi shine annafu amfani wal ghana da amfanarwa ko amfani in an ka ce arraja an ka tsaya shine aljanibu wan nahiyatu min kulli shay'in gefen kowane abu idan guda biyu sai a ce arrajawani an gane ko a yi mishi wawun saboda asalin shi kamar wawun na misalu asa sai a ce asawani an gane ko jam'in shi al'arja Allah ce wal malaku ala arja'iha in an ka ce arraja'u shine tsammani an gane ko yarju raja'an shine na tsammani to kaga in baka sani ba sai ka fada cikin matsala in an ka ce alhaya shine sun ka ce almatar shine ruwa shi alhaya ko kuma alhisbu wurin da akwai ni'ima a wurin malaman zauri suna cewa tsaci in an ka ce alhaya'u shine alhishma kunya kaga in an kara mishi alhamza sannan in an ka ce annasa annasa ba a ci wato annasa shine irqun fil fakhir wata jijiya shi da ke cikin wato abin da ke cikin katattaran mutum in an ka ce annasa'u an gane ko shine sun ka ce annasa'u inhisar at-ta'khir shine jinkiri an gane ko jinkiri abu ya zama to yayi jinkiri shi yasa ma akwai riban nasi'a kuma Allah ce innaman nasi'u ziyaratun fil kufri yudallu bihi alladhina kafaru to sai mu dauki kalma ta karshe da aljala da aljala'u aljala sun kace inhisaru sha'r muqaddamir ra'si ila nisfi shine inhisar jayewa sha'ar muqaddamin ra'asi gashin farkon kai an gane ko na goshi kina ilin nisu har yanzu zuwa tsakiya an gane ko to wannan aqallu min as-sala laraba sun dauke shi kamar abu ne wanda bai kai as-sala'u ba in an ce as-sala'u shine wanda yake mutumin da bai da gashin kai bi ake kiran shi a ramana manta mutumin da ke da sanko afwan na'am haka yake to abin da bai kai sanko ba rabin sanko kenan shi a aljala in an ka ce aljala'u shine abin da ya bayyana alwadihu albayyin ko kuma aljala'u shine fitar mutum daga gidansa gaba daya walaula an kataba Allahu alaihimul jala'a la'adzabahum fid dunya wa lahum fil akhirati adhabun nar wasu ce ma daga wancan aljala'u ne na bayyana domin mutumin da ya fita ya bar gidansa zai bayyana a fili za a ganshi to ina ganin mu da tsayanan mai so shi diba cikin maqsura ta ibnu turayd zai ga wannan ina fata an fahimce ni mas'ala ta karshe shine ayat da muka karanta bala man kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi khati'atuhu ko khati'atuhu a qira'ata nafi' da imamu abu ja'far fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun muka ce wasu sun fassara sayyi'a nan shirka kidan da an ce hum fiha khalidun sun dawwama wasu malamai sun fassara sayyi'a nan abinda bai kai shirka ba kenan sai zama to hum fiha khalidun a mazhaba ta ahli sunna wal jama'a ko ba haka ba wanda ke aikata kabira inda yana mutu yana mutu akan musulunci ba zai tabbata a cikin wutar jahannama ba wannan kuma shine zance mafi inganci to amma anan sai malamai suka ce babu matsala sayyi'atan yana iya ɗaukar shirka yana ɗaukar kaba'ira idan shirka ce mutum ya aikata hum fiha khaliduna ana nufin ya dawo har abada domin nasoshi sun nuna wanda ya shirka ya mutu akan shirka ba Allah ba zai gafarta mishi ba inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha in mun kuma kuma fassara sayyi'a da abinda bai kai shirka ba kuma shikenan zai zama to hum fiha khalidun ko da sun shiga ba za su dawo ba har abada kinan sai zama to sayyi'a mushtarak ne ya dauki ma'ana guda biyu in shirka ne an dawoma cikin wuta har abada in kuma ba shirka bane sayyi'a ce amma ba za a dawoma a cikin wuta ba wannan shine fassara wato mafi zama daidai wallahu ta'ala alam alarma sai ka sake maimaita aya
فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون na'am kamar yadda al'ada ta gabata idan muna fassara aya mun ce muna bi a cikin littafin jalalaini sannan mu fassara ɗaiɗaikun kalmomi saboda amfanin ɗalibai sai mu dawo zuwa ga sauran bayanai da malamai suka gabata a ƙarƙashin wannan aya ya ce fa imma fihi idghamu nuni in ashartiyyati fi ma almazida ya ce an yi idgami kina an sanya asalin idgami ba wancan idgami da cikin tajwidi ba sanya wani abu cikin wani abu na an sanya nunun an gane ko nunun ta in ashartiya cikin ma wadda yake almazida in an ce almazida ana nufin an ƙara amma ba ana nufin an ƙara ta ba babu ta cikin qur'ani a ana nufin ƙari ne a cikin yaren larabci don ƙarfafa ma'ana shi yasa wadansu suke kiran tasida an gane ko ko ko a ce a ta zo ita ma kin don ƙarfafa ma'ana shi kenan to tafqafannahum yace tajidannahum idan ka same su fil harbi a cikin yaki fasharrid yace farriq bihim kenan ka rarraba bihim da su man khalfahum waɗanda ke bayan su minal muharibi na waɗanda ke yaki bitankili ta fuskar wato kai musu mummuna azaba bihim da su wal uqubati da azabtar da su la'allahum ay alladhina khalfahum tana yiwa waɗanda ke bayan su yadhakkarun asalin shi a larabci ya tazakkaruna ne sai an kai idgham wato azzal at-ta'u fi azzal yatta'izuna bihim don su dauki wa'azi da su wannan shine abinda malam mai jilani ne ya kawo a gurguje ina fata an fahimta to amma idan muka duba Allah subhanahu wata'ala da ce fa in ma tafkafannahum fil harb idan ka kama su a wajen yaki fa sharrid bihim man khalfahum wannan ita ce qira'a ta jamhur fa sharrid bihim amma akwai kira'a shadda fa sharriz bihim waɗansu daga cikin malaman lugu sun tafi cewa wannan ma da muhimmala ce ba a aiki da ita cikin larabci an daina aiki da ita wasu kuma sun ka ce a'a akwai ta har yanzu ana aiki da ita sabani ne wasu kuma sun ka ce a'a an maida dalunkin wato ta koma zalun saboda mujawara in an ce mujawara ta yi kusa da harafin da yake kusa da wancan sai a maida shi irin wancan kamar yadda laraba suke cewa lahmun kharadhil asalin shi rahmun lahmun kharadil amma wasu laraba sai ce rahmun lahmun kharadil shine nama wanda an kai yanke muqatta'un qita'un wafira an yi mishi yanka mai kyau irin yankan masu kuɗi idan aka je sayan naman talaka in za a sai sai a yi tsumuka kanana kanana amma ma- naman masu kuɗi sai a yi dabga dabga manya manya saboda ba a buƙatar sai kowa ya abin ka kowa zai iya samu wadataccen nama ne waɗansu kuma daga ciki sun kace a fasharrid bihim maqlubi ne an gane ko daga shazara ne sai an kace sharriz kenan shazara shine tafarraqa abu ya rarraba yayi dai dai dai dai dai wa minhu shadhru laraba suna cewa ash-shadhru al-multaqatu min al-ma'dan abinda ya zubo daga cikin ma'a- ma- na ma'adanai an gane ko li tafarruqihi domin ya rarraba idan ana in ka je wajen makera ko ko wajen masu abin ga zaka iske akwai abin da ya abin nan wakila waɗansu suka ce shazara fi maƙalihi ya samu asali daga shazara fi maƙalihi ma'ana ya yi yawaita magana to amma nan cewa ya yawaita ainihin kuma sai dai in yawaita za a yi a ce cikin kisa an gane ko waɗansu kuma daga cikin malaman lugha imamu qutb ya ce in an ce shara za bil mu'jamati at-tankil shine yayi azaba an gane ko amma in an ka ce sharada shine wato farraka ya rarraba ina fata an fahimci ni wannan na kawo shi ne saboda eh, kalimar ya zamanto ta dauki wata qira'a wadda ba ita ba kuma ga irin abin da take nuhi to almuhimmu dai fasharrid bihim man khalfahum ma'ana ka azabtar ko ku ka rarrabe waɗanda suke bayan su man khalfahum akwai qira'a min khalfihim wadda yake qira'a ce shadda kenan min khalfihim waɗanda suke bayan su amma asalin qira'a ta jamhur man khalfahum shine maf'ulun bihi ka watsar da waɗanda suke bayansu ta fuskar da su ko kuma in an ce min khalfihim kenan al'ada'a au unasan ya'maluna bi amalihim kenan fa sharrid unasan min khalfihim ka watsar da mutane da suke bayansu in ba su din ba an gane ko to shine abin da dai eh, fassara ta gabatas amma idan muka duba cikin tafsiri na ibnu kathir ya kawo maganganu masu kyau bari mu dan karanta daga cikin su ibnu kathir yace fa imma tafqafannahum fil harbi yace ai taglibannahum in eh, taglibhum in ka rinjaye su wa tadfar bihim kuma ka kama su fi harbin a cikin yaki fasharrid bihim man khalfahum to ka watsar da waɗanda suke bayan su an gane ko ai nakil bihim kai musu azaba kamar yadda su misali an gane ko yace qala ibn abbas ibn abbas ya faɗi wannan wal hasan al basri da hasan al basri wa dhahak da imam dhahak wa suddi da imam suddi wa ata al khurasani da ata al khurasani wa ibn uyayna da ibn uyayna wa ma'nahu ma'anashi ghallif uqubatahum ka tsananta azaba su asalin ghallafa shine abinda an ka kaurara ko aka kausasa kina ai musu uquba mai karfi wa athkhinhum qatlan ka kashe su ka zarfafa wajen kashe su li yakhafa man siwahu domin wanda ba su bai ji tsoro min al'ada ila makiya min al'arabi daga larabawa wa ghairihim da waninsu wa yasiru lahum ibra kinan su zamanto misali gare su kamar abin da malam Bauchi ke cewa a tamal tsakkuwa dan aya ta ji tsoro la'allahum yadhakkarun dan saboda su wa'astu an gane ko wa qala suddiyu suddiyu yace yaqulu yana cewa la'allahum yahdhurun ai don su yi sauda su ji tsoro an yankusu su warware fa yusna bihim mithlu dhalik wato sai a aikata wannan da su kidan waɗanda suka warware alƙa- su ji tsoron warware alƙawali waɗanda an ka yi alƙawali da su ina fata an fahimta to wannan shi dai ne abinda malam ibnu kathir ya kawo sai mu je gaba aya ta gaba in ma ta khafan min qaumin
وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين na'am eh, abin da yasa Allah subhanahu wata'ala ya ce ai musu irin wannan mummunan azaba don saboda su ji tsoro shi yasa malamai sun kawo wata kissa a nan musamman a cikin sira da an kace la'allahum yadhakkarun saboda su wa'astu domin kada su zamanto suna da damar da za su samu dama bai dace kafiri ya ga damar musulmi ba domin shi bai jin tsoron Allah bai da doka malaman sira sun kawo wata eh, kissa suke cewa shi yasa lokacin da manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam Allah ya bashi iko akan bani quraiza sai ya hakama sa'ad an gane ko eh, sa'ad bin mu'az an gane ko domin lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya samu iko akan yahudu da qainu'a qainuqa abdullahi ibn ubay ibn salul shugaban munafikai na madina wanda yake ya hito daga cikin khazraj ya zo wajen manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam su kuma banu qainuqa sun kasance hula- hulafa ne suna da alaka eh, wato eh, abinda ake cewa haɗin kai da tare da khazraj sai abdullahi ibn ubay ya zo ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam shafi'ni fi hulafa'i ka ba ni dama mana bai dace ba a ce an abin gana su a bani ceton su shi kuma ba ceto na ke son a bashi na Allah da annabi ba a'a su kafirci na suke son ya tabbata a Madina sun san waɗancan ƴan uwansu ne amma gashi musulmi ne manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam zahirin shi musulmi ne bai iya saba mishi sai bashi dama da aka bashi shikenan sai aka ba su dama aka ce to an ba su dama fa ujulu ila nawahi sham sai aka kore su zuwa ga gehin sham wa turidu min al madina an ka ce to an ba da sharadi su bar garin madina to lokacin da sun ka sabka lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya samu iko akan banu quraiza su kuma to su kuma banu quraiza an gane ko suna da alaka da khazraj an gane ko suna da alaka da wato aus kenan sai suka zo suka ce shaffa'ata ikhwanan al-khazraj fi hulafa'ihim banu quraiza sai su mutanen aus suka zo suka ce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ka bada ceto ga 'yan uwanmu waɗanda suke suna da 'yan uwa daga cikin mutane da suka kulla alaƙa da su na banu a yahudawa to mu kuma muna buƙatar mu da aus ka ba mu mu ma daga mu samu dama ka ba mu 'yanci ko ka ba mu ceton mutane mu waɗanda muke da alaƙa da su an gane ko su ne waɗanda ƙuraiza wanda adda alaƙa da aus manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam bai zai cewa bai iya cewa na ba waɗancan ba zan ba su ba amma sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce to shikenan babu matsala sai ce to yanzu mi kuke son ayi muku suka ce a ba su ceto sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce to shugabanku za a ba uhakkimu fikum rajulan min khiyarikum zan ba wani wato babba daga cikin ku mafi alkhairi daga cikin ku ko zababbi daga cikin ku Sa'ad bin Mu'adh shi zan ba hukunci sai sun ce mun yarda to shi ko Sa'ad bin Mu'adh radiyallahu anhu da an ka ba shi hukunci da ba an yi mishi rauni a ghazwa ta Khandaq akwai wani mutum da ake kira Hibban bin al-Araqa ya same shi akan ukhulihi in an ce ukhul shine malamai suka ce jijiya ce waɗansu malamai sun fassara ta da jijiya da take cikin goya na san sun soke shi a jijiya da take cikin goya ina fata an fahimci ni waɗansu kuma daga cikin malamai sun tafi cewa a jijiya ce da take akan hannun mutum wasu zira a tsakiyar zira'i na hannun mutum an gane ko in za a yi ma mutum shaushawa da ita ake yi waɗansu kuma suka ce a'a shi an ka ce wato kalima ta ukhul idan ga hannu ne tsakiyar hannu idan kuma aka ce ukhul a cikin kafa ana nufin jijiyar da ke tsakiyar kafa ita ce ake kira annasa sannan an ka ce bayan mutum to ita ta ake kira al-abhur al-abhur in ga bayan mutum sunanta al-abhur to ala ayyati hal dai malamai sun yi bayani shi wannan an soke shi a wannan kenan ya zama to yana da ciyo to wannan mutumin sa'ad bin mu'adh lokacin da jinin shi ya fita ya ji tsoron zai mutu amma sai roki Allah yake ce ma Allah subhanahu wataala in kunta abqaita baina nabiyyika wa baina kuffari makka harban fa abqini laha in dai Allah ka tabbatar da akwai yaki wanda zai tsayu tsakaninka tsakanin manzonka da kuma mutanen makka Allah kada ka kashe ni ka bari sai na ga wannan abin domin in samu in yi abu ka in kuma baka nuna min wannan ba to Allah subhanahu wataala ka bani wato shahada kuma Allah kada ka kashe ni sai ka sa na samu nutsuwa ga banu quraita yayi wannan addu'a lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya bashi iko ya zo akan jakinsa an gane ko lokacin da ya zo zai yi hukunci sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce ma su mutanen aus qumu li sayyidikum ku tashi zuwa ga shugabanku kaga ashe a tashi zuwa ga wani mutum li sayyidikum an gane ko li sayyidikum dan saboda shugabanku shi yasa wadansu malamai suke cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya son a tashi idan ya zo amma kuma tsayuwa dan wani babba ya zo ba za a haramta shi ba suna iya cewa ana iya karhanta shi kuma ya an fahimci mutumin zai kara mishi girman kai kai shi ga halaka ma za a haramta shi gaba daya qadiyya ce khilafiyya ne tsakanin malamai shikenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce qumu li sayyidikum wasu kuma suna kawo riwaya qumu ila sayyidikum to bi kai hukunci yace hakamtu fihim bi an yuqtala rijaluhum to tunda yanzu an samu iko akan su duk wanda an namiji balagagge a kashe shi wa tusba nisa'uhum wa zararihim a dauri ko a mayar da matansu da kuma 'ya'yansu bayi an gane ko fa akhbarahu sallallahu alaihi wasallam anna hadha hukm Allah fihi min fawqi sab'i samawat sai ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan shine hukuncin Allah ya anna alladhina nazala fihim fasharrid bihim man khalfahum la'allahum yadhakkarun domin an ce fasharrid bihim man khalfahum la'allahum yadhakkarun kina kamar shine ma abin da alqur'ani ya saukar da shi za a yi musu kisan gilla saboda waɗanda suke son su warware alƙawari irin nasu su ji tsoro ina fata ana fahimta ta to wannan shine abinda alkur'ani yake gabatarsuwa an gane ko to don haka ashe mutumin da yake saba alkawali ba mutum ne wanda kullum za a yarda da magana shi ba ko a mutumta shi fa in ma tathkafannahum fil harbi fasharrid bihim man khalfahum la'allahum yadhakkarun wa in ma takhafanna min qaumin khiyanatan mun koma cikin jalalaini yace wa in ma wagga asalin ta irin waccan da yace nunun ne da min sai mun yi hattara domin zan zo in yi bayani kan wannan wa in ma takhafanna idan ka ji tsoro min qaumin daga waɗansu mutane ahaduka waɗanda suka yi maka alkawali khiyanatan yaudara fi ahadin a cikin wani alkawali bi amaratin kaga wasu alamu taluhu laka wadda take bayyana gare ka fambiz yace itrah ahdahum ka watsar musu ka jefan musu ka jefa musu da alkawalin su ilaihim zuwa gare su ala sawa'in akan daidai ai halun hali ne kenan mustawiyan anta wa hum hali ne wanda da kai da su duk kuna daidai wa hum fil ilmi anta wahum da kai da su fil ilmi a cikin ilmi bi naqdil ahdi ka shaidar da su cewa babu wani alkawali tsakanin da da ku kidan ku sani babu wani zancen wani abu na alkawali tsakanin da da ku bi an tu'allimahum bihi ka sanar da su shi li alla yattahimuka bil ghadri dan kasu tohumce ka da kai annabi ba yaudari na domin mutane suna jin daɗin su danganta mummunan magana zuwa ga mutanen da adda kima da mutunci saboda su ji daɗi inna allaha la yuhibbul kha'inin Allah subhanahu wa ta'ala baya son alkha'inin su ne mutanen da suke masu yaudara Allah kai muna tsari to wannan shine abin da bijilani ne ya kawo wa in ma takhafanna yace in ce wadda an ƙara asalinta in takhafanna sai aka ƙara mimun mun ci ba a cewa an ƙara mimun a cikin alqur'ani harafi za'id sai dai a ce harafi ne wanda ya zo don karfafa ma'ana to sai mun yi hattara da imma da amma akwai waɗanda asalinsu harafi guda ne akwai waɗanda asalinsu ba harafi guda ba ne akwai amma wadda in ka gane ta asalinta amma ce amma ba da an da ma ba ne a asalinta harafi ɗaya ce akwai wadda kuma da an da ma ne an ka ƙara ke da sai zamanto harafi biyu ne sai ka bambanta tsakankanin su ka diba cikin muhunin labibi an kutubin a arib to wagga da in shartiyya ce amma waccan in ma wadda a harafi guda ita ba shartiya ba ce harfin tafsir ce fa in ma mannan ba'du wa in ma fida'an hatta tada alharbu aw zaraha kaga dan tafsili na ko wannan ko wannan amma ita wagga in shartiya ce shi ta zaka ga jawabu sharti akwai fa'un za ta zo kaga nan da Allah ce fa in ma tathqafannahum fil harbi sai an ka ce fa sharrid bihim man khalfahum fa'un ta zo ta jawabu sharti wa in ma ta khafan na min qaumin khiyanatan in ka ji tsoron ga waɗansu mutane yaudara fan bid ilaihim ala sawa kaga jawabu sharti ya zo to in baka bambanta ba ya za ka yi ka gane wato abin nan wadda in wannan an ce in ma ta zo an gane ko dole nunun sai ta shiga cikin wato fi'ilinta na farko duk cikin alkur'ani inda kaga wannan kaga fa in ma tasqafannahum da mimun tazo sai nunun tazo wa in ma takhafanna qulna habitu minha jami'a fa in ma ya'tiyannakum minni hudan suka ce dole sai nunun ta zo tare da shi amma wadansu suka ce a cikin larabci ba dole bane amma dai shine galibi wallahu ta'ala alam to wa in ma takhafanna min qaumin khiyanatan fanbidh ilaihim fanbidh ilaihim ka jefan musu akwai maf'ulun bihi da an ka shafe kenan fanbidh ilaihim ahadahum ka jefan musu alqawlin su ittarih ka watsar da shi wala taktarif kakka damu taktarif da sa'un ne a karshe ala sawa'in akwai qira'a ala siwa'in duk da yake qira'a ce shadda wadansu sun ka ce ala sawa'in hali ne na gare ka kenan ala sawa'in anta ala tariqin qasdin kai kana akan gaskiya in ka watsar musu da alkawali domin in kaga alamar mutum zai saba alkawali kan watsar da shi ka zama to ala sawa'in kina akan daidai ina fata mun ne shine sawa kina ala sawa'is sabil kana akan hanya ta gaskiya waɗansu kuma suka ce a'a wato shine ai ka'inan ala adlin kana akan daidai fala tabghathum bil qitali kada ka wato tabghathum ma'ana ka zo musu a girshe da yaki an gane ko sai ka gaya musu cewa babu alkawali tsakaninka da su waɗansu kuma suka ce a'a shi ala sawa'in ne hali ne min al-maf'ulun bihi fa'in wal maf'ul ai ka'inaini ala sawa'i ko ka'inina in mun ce ka'inaini da jama'an musulmi da jama'an kafirai suna akan sawa'in akan daidai ko kuma a'a ka'inina dama tun da jama'a ce maza da mata wato ka'inina da ku da su sai a kalli matsayin jam'i ne duka in ka ɗauka can an kalli jama'a biyu nan kuma an kalli wato jam'i na jama'a wa in ta'ifatani min almu'mini naqtatalu fa aslihu bainahum kaga ta'ifatani an kalli nan jama'a da jama'a ba a ce iqtatala ba sai an ka ce iqtatalu shi yasa wadansu suka ce nan ka'ini da a ɗauka shi wadansu suka ce ka'ini ne duk babu matsala ku zamanto ka'inina wato kuna daidai fil ilmi a cikin ilimi wal adawati da adawa domin da kun gaya musu cewa babu alkawali kenan ilimin ku ya zamanto daidai kuma adawa ku ta zamanto daidai Allah kai mu na tsari fambit ilaihim ala sawa ku jefar musu da alkawalin su akan daidai inna Allah la yuhibbul kha'inin Allah subhanahu wata'ala baya son alkha'inina masu yaudara ina fata an fahimta to kafin mu shiga cikin ko mu je aya ta gaba akwai bayanai da malamai suka kawo mas'ala ta farko shine cewa waɗansu malamai sun ce a nan akwai ishkali ishkalin da ke da akwai an cewa in ma ta hafan na min ƙaumin khiyanatan fambid ilaihim al'asawa in kun ji tsoron yaudara daga waɗansu mutane to ku jefa musu da alƙawali sai malamai suka ce to a nan akwai ishkali alƙawalin da yarjejeniyar da muka kulla da su tabbaci babu saɓani tsakaninmu da su kuma abu na wanda yake an riga an rubuta an tabbatar da shi to jin tsoron mutum ya saba alkawali shi kuma shakka ne to ya za a yi a watsar da abin da yake da tabbaci a je zuwa ga abin da yake shakka ne waɗansu malamai sun kawo wannan amma malamai sun yi musu abin nan wasu sun kace nan hafa ana nufin shi ne alima domin wani lokaci kalima ta hafa da larabci tana zakkuwa bi ma'ana alima sani kenan in kun san waɗansu mutane waɗansu daga cikin malamai suka ce a'a in an ga alama an kaci alama ta yaudara tattare da su to wannan shi zai sawar wato sai a watsar da alkawari kuma idan ma suka warware alkawari sun aikata waɗansu abubuwa sun riga sun saba alkawari ba sai an riga an sanar da su guda an san sun riga sun saba alkawari domin lokacin da Qurayshawa suka warware alkawarin da suka yi tsakanin su da manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam da ba za a yaki ba suka warware alkawari lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya fata Makka bai magaya musu zai je ba dan ya san sun saba alkawarin kenan ba a bukatar sai an sanar da su ina fata an fahimta to kafin mu je gaba yan uwa musulmi akwai matsala guda biyu da nake son wato da kawo a ƙarƙashin wannan aya wanda yana da alaƙa da irin alƙawullan da musulmai za su ɗauka ko kuma yan akwai alƙawali tsakankaninmu da kafirai yaya ne za mu yi mu cika wannan alƙawalin ko ko ba za mu cika shi ba to sai malamai suke cewa فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون a ƙarƙashin wannan aya imamu suyuti a cikin al'iklil fistin batit tanzil yake cewa waɗansu daga cikin malamai sun tafi cewa wannan ayar an gane ko ta nuna cewa ba a ba da fansar kafin in an kama su za a kashe su kinan sai zamanto ta shafe ayar da ta ce fa imma mannan ba'du wa imma fida'an hatta tadha al-harbu aw zaraha to amma wannan magana da imamu suyuti ya kawo ce wasu sun kafa hujja da wannan wannan magana ba gaskiya ba ce an gane ko domin domin cewa ta shafe hukuncin ba da fansa kenan ba za a taɓa karɓar fansa ba misali ko fursunan yaki kawai da an kama a kashi a wannan aya wadda suka ce tana magana ne akan banu quraiza wasu kuma suka ce a tana magana ne akan wani hali na daban wanda wannan lokaci ana bukata a kashen kisan shine maslaha sannan kuma cewa wannan aya ta shafe waccan aya in muka duba cikin ka'ida ta annashu abinda ake kira shafewa wagga aya ta sabka ne a yakin badar tunda suratul anfal a badar ta sabka ita ko waccan fa imma mannan ba'd wa imma fida'an hatta tadha al-harb aw zaraha cikin suratul muhammad ta sabka ne bayan suratul anfal to ya za a yi a ce ita ce su aya ta cikin suratul anfal ta cikin suratul qital ita ce kamata a ce ta shafe wannan dan haka shi yasa cewa wannan ta shafe zance wannan bai tabbata ba wallahu ta'ala alam sannan wa imma takhafanna min qaumin khiyanatan fanbith ilaihim ala sawa inna allaha la yuhibbul kha'inin wannan kuma yana nuna cewa idan aka gane waɗansu mutane za su watsar da alkawali tsakaninmu da su da waɗansu za mu watsar da wannan alkawalin inna Allah la yuhibbul kha'inin Allah subhanahu wa ta'ala baya son alkha'ini na mayaudara shi yasa yaudara Allah subhanahu wa ta'ala baya son ta amma wannan ba shi ke nuna in za a halaka ka ba ka je ka bada kanka halaka ka cikin yaki hadisi na Ali ibn Abi Talib da zo al-harbu khud'a al-harbu khud'a yaki dan yaudara ne a ana nufin kada makiyi ba za ka bashi dama ba ya hallakar da kai a'a anan kana iya ka nemi wata hanya ka tsira saboda kasu hallaka ka kuma in ka diba cikin hadisi na Ka'ab bin Malik wanda ya zo cikin sahihi Muslim yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bai taba tafiya wata gazuwa ba in ba gazuwa ta Tabuka ba illa warra illa warra sai yayi tauriya ma'ana in ya kama hanyar gabas in ya fita gari kafirai suka ga ya fita da munafikai suka ga ya fita ta gabas sai su je gaba su je su kai labari su ce yana nan tafi zai kai yaki daga nan sai a yi kwana an taba tafiya sai a je yamma saboda mi saboda a gusar da hankalinsu sai an je a kai har yamma to gobe idan suka ga aka ga sun je sun kai labari idan aka ga ya fita yamma suka kai suka ce suka kai labari ba za a yadda ba saboda sun taba kai labarin ba ta nan bari to wannan ba a kiran shi yaudara domin alharbu khud'a yaki dan yaudara ne ina fata ana fahimta to don haka wannan ba za a sashi cikin yaudara ba ya kamata mu fahimci wannan da kyau shi yasa in mutum zai cuce ka ko zai zalunce ka ko zai halakar da kai kada ka bada dama ka ce a'a ni gaskiya zan yi aiki da ita a wannan kana iya ka sani hanyar da za ka yi ka son kanka wannan ba yaudara ba ce Allah ya gane da mu ina fata an fahimci ni inna Allah la yuhibbul kha'inin Allah baya son masu yaudara mu ji gaba aya ta gaba Allah an ramba
ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون نعم تو آه، ولا يحسبن الذين آه، كفروا malam mai jalali ne ce aya ta 59 wa nazala fi man aflata yawm badrin aya ta sabka ga waɗanda sun ka samu kubcewa sun ka sulale sun ka tsere sun ka ware sun ka ɗiba cikin takari su ake kira aflata mutumin da sun wuce ko sulale yawm badrin ranar badar wala tahsabanna domin nan shi da ta'un ya rubuta ya muhammad ya kai muhammad kada ka sa tsammanin alladina kafaru waɗanda sun ka kafirta sabaku ai sabaqullah sun gabaci Allah mana sun tsire ba Allah fatuhu sun tsire mai innahum la yu'jizun su ba za su wato gajiyar da Allah ba ai la yafutunahu ba za su tsire ma Allah ba wa fi wa fi qira'atin yace a wata qira'a bitahtaniyya an karanta wala yahsabanna saboda shi mai jalalain lokacin da rubuta yayi amfani ne da qira'a ta qalun sai mun yi hattara kan mu je mu kuskurantar da shi bitahtaniyya da qira'a ta tahtaniyya kinan ya'un kinan wala yahsabanna فالمفعول الأول محذوف إن أنكر أنت القراءة تا ياء المفعول الأول محذوف أن شافيشي كينان أنفسهم أن كانكو وفي أخرى بفتح إنا أكو وتقراءة كما أنكر أنت بفتح إنا أنهم على تقدير اللام ذا أقدر لام لأنهم لا يعجزون wannan shine abinda malam mai jalali ne ya kawo a ƙarƙashin wannan aya to amma akwai bayani karkashin wannan aya kuma dole wani lokaci saboda sabanin kira'a yana kawo sabanin ma'ana dole shi kisa wani lokaci sai an yi kokari an kawo kira'a cikin da wajen su don a san dalilin sa aka samu sabani idan muka duba akwai kira'a an gane ko wala yahsabanna alladhina kafaru sabaqu imamu hafs da imamu hamza da imamu abu ja'far an gane ko da imamu idris an gane ko wannan ɗin daga cikin ruwatu wanda sun kai riwaya ga imamu khalaf a kira shi bi khulufin an hudu dake shishira da kira a gurbi wato fuska guda biyu sun karanta wala tahsa wala tahsab wala yahsabanna sannan kuma an gane ko wala yahsibanna an gane ko kenan kuma shi ya karanta wala yahsibanna kenan muna da wala yahsabanna kuma muna da wala yahsibanna to ya za mu yi mu yi taujihin waɗannan ƙira'a cikin da ya'un ya su sai ma ɗansu malamai suka ce to wane ne ya aikata ya hasiban na kada ya yi zato wasu sun ka ce to abinda ake nufi da da ya hasiban na ƙabilul mu'minina jama'a ta mu'min ne ake nufi an gane ko ko kuma wala ya hasaban na kada ya yi zato shi an rasulu manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ko wala ya hasiban na an gane ko ko wala yahsabanna duka dai qira'a nan tana nufin wanda ake magana da shi babu shi nan kenan wala yahsabanna hasibun kada mai zato yayi zato ko kuma wala yahsabanna ko wala yahsibanna man khalfahum wanda yake wanda yake bayan su fa ala hadha kenan akan wannan in an ce yahsibanna alladhina kafaru shine al-maf'ulul awwal sabaqu shine al-maf'ulu al-thani domin an samu fa'ili ko ya zamanto manzo ake nufi ko ko jama'an muminai ko ko mai zato ko ko man khalfahum wanda abbayan su wanda yaki bai kai gare shi ba kada ya sa tsammanin alladhina kafaru su kafirai sabaqu sun tsira shikenan an samu maf'ulun bihi al-awwal wal-thani amma waɗansu daga cikin malamai sun ce alladhina kafaru ma shine fa'il an gane ko kinan wala yahsabanna alladhina kafaru kada kafirai su sa tsammani to nan su ne fa'ili an gane ko to ina maf'ulul awwal ina maf'ulul sani kenan la yahsabannahum sabaku kasu sa tsammanin sun tsira ko wala yahsabanna alladhina kafaru anfusahum sabaku kada ka sa tsammanin kawunan su sun tsira kenan sai zamanto anfusahum ko hum in mun kadara shine al-awwal athani shine anfusahum wato sabaku shine na biyu maf'ulun bihi athani waɗansu daga cikin malamai sun ce sabaku an gane ko wala yahsaban alladhina kafaru sabaku akwai an wadda an ka shafi kawai an kin nan ita ce saddat masaddal maf'ulaini ta shafe wurin maf'ulun guda biyu wasu kuma sun ce sabaku shine hali duk dai sun fassara shi akan haka amma annahum la yu'jizun ita ce qira'a ta ibnu amir su ko a wannan sun kace shine sadda masaddal maf'ulaini kenan wala yahsabanna alladhina kafaru ko wala yahsibanna alladhina kafaru sabiqina kar su sa tsammanin a halin su su sun tsira to annahum la yu'jizun a qira'a ta ibnu amir shine sadda masaddal maf'ulaini cewa su sun tsira ba za a iya kama su ba to kaga abin da yasa wannan qira'a ta canza saboda mi saboda mi saboda ƙira'a ta canza kuma fassara ta canza amma idan mun ka zo ƙira'a ta gaba sai mu iske akwai wala tahsabanna wala tahsabanna alladhina kafaru imamu shu'ba ya karanta wannan wala tahsibanna ita ce ƙira'a ta jamhur kuma shine wajhu na Idris na biyu an gane ko to kenan wagga ko ta zo ne da ta'un to ina fa'ili shiki sai malamai suka kaddara fa'ili shine manzo sallallahu alaihi wasallam wala tahsabanna ya muhammad kada ka sa tsammani ya kai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ko wala tahsabanna ya sami' kada ka sa tsammani sai zamanto allazina kafaru su kafire shine maf'ulun bihi na farko athali kuma sabaqu waɗansu kuma daga cikin malaman tafsiri sun tafi cewa a'a shi tahsabanna wato ta'un din nan allazina kafaru shine fa'ili to allazina matsayin muzakkar yake to ta'un kuma in ta zo ai bai dace zaman tubin biwa bai dace zaman yana da yana da ta'un ba sai waɗansu malamai suka ce a'a nan an kawo shi ismul jinsi ne kenan wala tahsabanna allazina kafaru kak kusa tsammanin ku rai to ai ya kamata a ce yahsabanna ba ce bai dace a ce ta'un ba sai suka ce a ismul jinsi ne yazo a matsayin ismul jins wani lokaci ana kami shi ta'un kazzabat qaumu nuhinil mursalin kazzabat qaumu nuhinil mursalin kaga an ce kazzabat ba a ce kazzabu ba kenan wani bi ismul jins yana iya ɗaukar ta'un kazzabat qaumu nuhin al-mursalin kenan a wajen su wannan qira'a wala tahsabanna alladhina kafaru kenan ku kafirai ka kusa tsammani shine ma afa'ilin an gane ko anfusakum sabaqtum kenan ka kusa tsammanin ku kun tsira shi kenan magana ta riga ta kare to waɗannan aujo su ne suke iya canza qira'a wato ta canza wani lokaci ko ka iske ta kaza ko ka iske ta kaza idan mutum bai fahimci waɗannan ba sai iske wata qira'a ta ko wata fassara ta saba mata shi kafin mu ci gaba a cikin tafsirin wannan aya ina son in ja hankalin ɗalibai akan taujuhul qira'at da kuma nahwu wannan aya da kake gani idan ka diba cikin ad-durrul masul fi ulum kitabil maknun da ayar da a can cikin suratu ali imran an gane ko la tahsabanna alladhina yafrahuna bima ataw wa yuhibbuna an yuhmadu bima lam yaf'alu fala tahsabannahum bimafazatin min al-azab wa lahum azabun alim ɗalibi ya koma can ya iske aujuh na i'rab da qira'at da yadda sun ka canza da yadda qira'at da nahwu suke tasiri wajen tafsirin alqur'ani mai girma ina fata an fahimce ni to innahum la yu'jizun da annahum la yu'jizun qira'o'i ne guda biyu kuma dukkan su mutawatirai ne an gane ko imam ibnu amir ya karanta annahum la yu'jizun su ba za su gajiyar da Allah subhanahu wata'ala ba an gane ko jamhur sun karanta innahum la yu'jizun to menene alaka tsakanin waɗannan kira'o'in idan ka diba cikin alqira'at wa asaruha fi wa asaruha fi tafsiri wal ahkam an gane ko na ustadhu doktor doktora da rubuta ta ustadhu doktor Umar Bazimul yake cewa hasilul qira'at qira'at abinda qira'o'in suke basuwa kilal ma'ana yayni walidaini dukkan waɗannan ma'anonin sun zo an gane ko wala mu'aradata fihima an gane ko ba su ci karo da juna ba ma wala mu'aradata bainahuma fal'aya an gane ko kina aya khitabun lir rasuli sallallahu alaihi wasallam an yi magana ne ga manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam bi Allah ya hasabal kuffara sabiqina kada ya sa tsammanin kafirai sun tsira an gane ko wa taqdir wa tahdidun lil kuffar kuma ana gargadi daga kafirai an gane ko kasu sa tsammanin cewa sun tsira la yahsabanna anfusahum sabiqina kidan duka waɗannan kira'o'in guda biyu ba su ci karo da juna ba shikenan wannan shine abin da malam ya kawo da qira'a da tace la yahsabanna da qira'a da tace la tahsibanna kenan waccan ta nuna an yi magana zuwa ga manzo sallallahu alaihi wa sallam wannan ta nuna an yi magana ne zuwa ga wato su kafirai alladhina kafaru sabaqu innahum la yu'jizun in ka diba cikin alqira'at yadda anke taujihin qira'at shi kuma da qur'anul karim na kursi malika abdallah su ko da sun ka zo sun ka ce la yahsabanna alladhina kafaru da la tahsabanna alladhina kafaru in mun ka dauki qira'a la yahsabanna domin su suna taujihi ne ba da luga ba da alqur'ani suke taujihi sai suka ce to wannan qira'a ita take tahiya tare da siyaki domin la yahsabanna tana magana ne da wanda babu shi nan to kuma in ka dibi siyakin ayoyin ya zo daidai da wannan jerin ne kidan ba a juyar da magana ba domin an ce la tahsabanna an juyar da magana amma an ce la yahsabanna ana magana ne da wanda babu shi nan kuma dama haka ne ana magana da wanda ba shi nan domin Allah ya ce inna sharrad dawabi inda Allah allazina kafaru kaga su ne waɗanda ba sa nan kafaru ba sa nan fahum la yu'minun allazina ahadta minhum thumma yanquduna ahdahum fi kulli marratin wa hum ba sa nan la yattaqun فإما تثقفنهم باسانا في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون دو أنا مغانا نيدا واندا بايانا وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين سأنكتي ولا يحسبن الذين كفروا kagan ka ce wala ta hasaban ka ba an juya maganar ni kenan sai sun ce siyakin qur'ani yana tafiya ne da wannan qira'a mai ya'un amma wannan qira'a ce mutawatira kuma akwai al-iltifat a cikin larabci akwai al-iltifat cikin qur'ani ita ma waccan qira'a ba ta saba ma tafiya al-qur'ani ba wa yake tsaya ya bincike kan qira'at ya ga taujihin su illa man rahimallah to amma abin da yasa in ka ji qira'a ta saba ma qira'at da baka sani ba ka bincika shin qira'at duk sun inganta to in duk sun inganta menene ma'anar su ma'anonin su ya zamu yi mu hada su duka ilimi ne da yana da alaka da ilimin tafsiri amma ba kowa ke damuwa da wannan ba a ƙarshe innahum la yu'jizun da annahum la yu'jizun a cikin alƙira'at wa atharuha fi tafsir wal ahkam na ustad dr umar bazmul a cikin mujalladi na biyu shafi na 893 yace qara'a ibnu amir annahum ibnu amir ya karanta annahum bi fathil hamzati yace to a qira'a shi za a ce ala isqatil lam an yi isqatil lam li annahum la yu'jizuna kidan kada kafirai su tsammanin sun tsira ko kada ka sa kafirai sun tsira li annahum la yu'jizun domin su ba za su iya gajiyar da Allah subhanahu wataala ba ina fata an fahimci ni yace wal ma'ana wala yahsabanna al kuffara anfusahum sabaqu li annahum la yu'jizun wa quri'a amma an karanta an gane ko fil ashri a cikin qira'a goma innahum an gane ko innahum la yu'jizun yace bi kasril hamzati an yi kasra ga alhamza wa zalika ala istinaf kama an yanke magana ne an sake sabuwar magana innahum la yu'jizun wal qat'i an yanke magana kamar te kuma in an ce an yanke kamar wani ya tambayi Allah ne la yahsaban alladhina kafaru sabaku kada kafirai su tsammanin sun tsira sai wani tambayi Allah to me yasa sai ce li annahum la yu'jizun domin su ba za su iya gajiyar da Allah ba shi ne alal istinafi wal qat'i an gane ko malin yace al qira'atani bi ma'ana duka ma'anar kira'o'in guda biyu ne ma a tanawudu uslubu fihima amma tare da uslubi ya bambanta wannan an kawo ta'alili wannan kuma an kawo magana kuma an ci gaba da magana domin su ba za su iya gajiyar da Allah ba ko ko su ba za su iya gajiyar da Allah ba wannan shine idan ka diba cikin littafin zaka ga wannan magana da wannan malamin ya kawo ina fata an fahimta to wannan shine taujihi na qira'a cikin guda biyu mas'ala ta karshe kafin mu karkare wato wala yahsabanna alladhina kafaru sabaqu innahum la yu'jizun da wala yahsabanna alladhina kafaru sabaqu innahum la yu'jizun wannan a cikin qira'at na alqur'ani da lugha abu ne wanda yake fi'ili ne mai tasiri ina fatan an fahimce ni fi'ili na hasaba in an ce hasaba yahsubu hisaban an kai ma mudari'i dhamma yana nufin lissafawa hasaba yahsubu mala dan gane ko idan kuma aka ce hasuba yahsubu an kai ma fi'ilin badi dhamma da mudari'i dama in madi ya dauki dhamma mudari'i bai dauka komai sai dhamma to nan ana nufin ya zamanto mutum mai daraja mai kima shi yasa ake cewa wa mar'atin abin nan wali hasabiha ana auren mace dan dangantakarta to wannan hasaba ya hasubu ne in kuma an ka ce hasaba ya hasibu ko ya hasabu na ana nufin yana zato yana zato kenan shi na zato yana ɗaukar fatha da kasra a cikin mudari'i amma na lissafa dukiya don ma kawai yake ɗauka a cikin mudari'i da shi da kuma na ɗaukaka shi yasa sai ka bambanta su fi'ili guda ne amma kuma yana iya ɗaukar wato bambanci a cikin larabci ina fata an fahimta wallahu ta'ala alam ana ramadu da lokacin mu ya fara nisa kuma akwai aya tana da faɗin ma'ana amma mu karanta ta in ya so gobe Allah ya kai mun rai sai mu ɗauke bayani وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون to bari mu koma cikin jalalaini don mu fassara ɗaiɗaikun kalmomi ya ce wa a'iddu lahum ku yi musu tattale li qitalihim dan yaƙar su su kafirai mastata'tum duk abinda kun ka samu iko min quwwatin na ƙarfi malam yace qala sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace hiyar ramyu shine nan ya fassara wato kuwa ƙarfi da arramyu jifa ko abinda ake jefawa hadisi ne na cikin sahihu muslim wanda gobe Allah ya kai mu da za mu zo mai bayani insha Allah wa min ribatil khayl da kuma ribatil khayl yace masdarun bi ma'ana habsiha da daure dawakai fi sabilillahi dan saboda daukar da kalimar Allah ya zamanto akwai dawakai waɗanda an ajiye suna dan yaki dan daukar da kalimar Allah an gane ko yace turhibuna tukhawifuna kidan kuna tsoratarwa bihi da wannan karfin naku da abinda kun kai tattali na yaki adu wallahi makiyan Allah wa aduwakum da makiyanku an gane ko ai kuffara makka mutakafirran makka wa akharina akwai waɗansu min dunihim waɗanda ba su ba ghairahum waɗanda ba kafirran makka ba wa humul munafiqun sune munafiqai aw yahud ko ku yahudawa la ta'lamunahum bu kusan su ba Allahu ya'lamuhum Allah shine ya san su wa ma tunfiqu min shay'in duk abin da kun ka ciyar fi sabilillahi dan daukakar da kalmar Allah dan wato da kyakkyawan niyya yuwaffa ilaikum za a dawo muku da shi jaza'uhu kenan sakamakon shi wa antum la tuzlamun ku ba za a tauye muku kun ba za a zalunce ku ba tunqasuna minhu shay'a ba za a rage muku komi ba daga ciki to yan uwa musulmi wannan shine ɗaiɗaikun kalmomin da malam mai jalalin ya kawo kuma wannan shine abin da ya sauƙaƙa a cikin bayani saboda an nuna mini lokaci ya matso kuma muna ba 'yan uwa haƙuri saboda fama da muke yi da mura wannan sha'ani ne na lokaci kuma rayuwa dukan ta jarabawa ce allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala insha Allah ta'ala sai gobe in Allah ya kai mu na rai za mu zo mu dora akan wannan aya abinda muka faɗa ya zamanto daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته